أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالزفر a cikin bayanin falalar jauhara na daga duk mai karanta ta bakwai da alwala in zai kwanta kuma akan waje mai tsarkin Allah ta Allah zai abuta shi daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a mafarki ne wanda wannan abu ne babba har wani mawaƙi yake cewa laita ko kasani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u ina ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabance ni da ganin fuskarsa ya ta gushe ga duk wanda ya ga fuskarsa duk wanda ya ga manzon Allah ko a bacci ne kakarsa ta yanke saka bare kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri bare kuma ya ɗabi'antu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakikantu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zama to shehunnai arifai sun yi ta kokari cikin fahimtar hakika muhammadiya da abu yana daga cikin shehun ɗinmu sun yi fassarorin jauhara da yawa akwai littafai na ɗariƙa wanda aka yi fassarar jauhara da yawa da yawa da yawa yana daga cikin mazaje waɗanda da sun kama karanta jauhara maza ga hali ya buge su shi hassan din radiyallahu anhu yana daga cikin wannan da kuma akwai mazajen faila wanda su ne farkon faila suna daga cikin ma rukunan khalifanci sai dai ali sisa sai dai umar ture sai dai usman injai sai dai abubakar sulun bai sai dai ali sisa umar ture usman injai to shi shehu usman injai din nan namiji ne shi ma yana daga cikin farko-farkon wanda ya karɓi faila to in bai zama na biyu ba to ba zai zama na uku ba cikin wanda ya karɓi faila shi Usman Ija dinna namiji ne a gaban shehu radiyallahu ta'ala anhu ya yi maganar ma'arifa bari mu ci abin da dan shehu shehu mahi radiyallahu ta'ala an shehu mahi inyas ya faɗa yake cewa yake cewa askuru sayyida usman injai zan faɗi shugaba usman injai hakikatan magana gaskiya inni la uhibbu ni in na faɗi Usman in jayima sai in ji ina so la uhibbu amama hadal ismu faɗan wannan suna kawai gaban wannan suna kawai an arka in mara ruku'u ma'ana in girmama shi in duka sunan kawai ina faɗa ina son ji na durƙusa wannan shehu mahi inyas shine mabiyin shehu tijani inyas a cikin yayin shehu yanzu daga shehu tijani inyas khalifa sai shi gaba yake da su kamar shehu lamin ma kaɗan shi shehu mahi inyas malami ne daga cikin yayin shehu arifi farfesa na ilimi to shi yake cewa ni in na faɗi hakika in na faɗi wannan suna ma kawai sai in ji ina so in yi ruku'u ma'ana durkusawa ta gaisuwa ba wai ruku'u na sallah ba sai in ji ina so in yi arka'a da sumtin ina so in yi ruku'u da kamewa wa kushudi da kankan da kai tahiyatan dan girmamawa wa ikibaran da ganin da ɗaukakawa da zalikal bayanin faidi ga wannan mai bayani na faila wanda ya sha faila kuma ya bayana littafinsa yana nan kamar a ce diwaninsa littafinsa yana nan alhamdulillah mun sani wannan littafi wato abin mamaki sai ka ga faila duk ɗaya ce amma kamar hawa hawa hawa hawa failar kosi wa'anda abin ya fashe a kansu da maganganunsu da kaza kaza sai ka ga ya fi zafi a kan an fito madina kuma an fito kuma an cakudu da mutan kamar ƙur'anin maka da kuma ƙur'anin madina wallahi to wannan shi usman ja yana daga cikin shi failar kosu ne dan an yi hijira kaɗan shi aka fara binnewa ma a darul rahamati wannan makabarta an yi hijira kaɗan ya rasu ya rasu wajen 1950 an yi hijira kaɗan ya rasu za a ko kafin haka to don haka in kana duba abubuwan su to za ka yi mamaki in wannan ne faila to mu yanzu me ake kai ne ne aka samu ne kaza kaza a yi kokari kwarai da gaske kwarai da gaske to to bare kuma eh, yanzu kawai ma wani abu ne daga dai soyayya ne kawai dai kawai amma mutum ya bi ma ya san me ya failan ma ko kaza kaza kaza eh, babu amma dai duk fa an sha an sha eh, to yana daga cikin irin kibiritul ahmad din nan eh, wanda suka cika da asraru hadaratus salat shine ma shugabansu to Usman ka ji dai abin da Shehu Mahi Niyas radiyallahu anhu yake faɗa masa eh? wannan mai bayanin faila din nan in dai bayani kai ka san wannan ya sha faila kuma ya san me yake cewa hmm? allazin tala'a wanda ya cika hatta ihabahu haffata sa ta cika bira ta'itul ulumi da ma da da- da zurfafan ilibai wata ka'ida da zurfafanta fanfajarar ihabu sai fata sa ta kece ba ta iya daukan wannan abun ba shi da kansa ya kece kawai fanfajarar ihabu sai fata sa ta kece wan fajarar ma'ahu hayatu ta tafi da rayuwar yana daga cikin wanda eh, maharifa ta gama da shi Eh, ta gama da shi yana daga rikicin ma- babban falala ga alifi Allah ya ba shi abokai wanda zai iya zai iya fahimtar maganarsa za su iya fahimtar maganarsa to abu ya dan yi sauki amma ka zo ka shiga ai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tausayin malami a tsakiyar jahilai wai alimun billahi ake nufi inda wannan ne ko littafai zaka ta duba wai alimun billahi kai kumsu mm. kai ba za ka iya faɗan naka su gane ba su ma kuma kai naka bai musu daɗi su ma nasu bai ma daɗi kowa dai ya tsangwamu kowa irin wani ya ga mutum ya haukace kawai ya yi daji ko ma ya ce Allah ma dai a tafi wajen ka dai a huta to me amfani hmm? saboda eh, can ya tafi hatsarin Allah to fatarsa ta shi rayuwarsa ta tafi wa min gara'ibi yana daga abun mamakinsa zalika tafsiru wannan tafsirin da yayi alwazihi mabayyani li jawharatul kamal ga jawharatul kamal muna da yayi tafsirin jawharatul kamal ai lamarin ya lalle ya halaka da kaza kaza to ka gani to mun li jawharatul kamal to yana da girma kwarai da gaske jawhara abu ne sirri ne kwarai da gaske wanda sirrin da ake kai ne duk bayanin so ya isa a ce manzo Allah ya bada ita ai kuma an gama kuma dan ya sanar da kansa sallallahu alaihi wasallama wanzur duba bi aini basiratika da idan zuciyarka idan basirarka ba wannan ido kurukuru na, na ido ba a'a idan lura da idan basira duba da idan basira ila tartiba hazal wurdi zuwa yanda jeran wannan wurdi yake wal wazifati da yanda jeran wazifan nan yake tarabihi in dai ka duba da idan basira za ka ga a cikin jera wurdinmu da cikin ci jera wazifanmu za ka ga min bada'i daga abubuwan mamakin al'asrar asraran Allah ma ya faharul uqul abin da yake dumauta hankali wa yamma hillu ma'ahul ma'aqulu abin da ake fahimta ma yake shafewa da shi qultu sai na ce yauma na faɗa wata rana da ba'azi ahibba'i ga ba'arin masoya na muna hira cikin Allah innal wazifata ita fa wazifa takallafi hal insanu dan adam ya yi takalli a cikinta ya wufanta daga komai ma'ana ya tuhu ya yi wanka ma'ana hmm? wata jarrada ya tuhu daga komai daga kauni duk gabaki da tajarrudi ne shine astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ta tuba ma daga komai ta tuhu hmm? yawa takan lafiyar insan wata jarrada ya tuku anil ilbasi daga wato tufa- tufafin kaunu ko rikicin halitta fil maqasidi cikin niyyarsa da ya da kayi niyyar wurin ba ma'ana kayi ta- ka ka tuku ga baki da to shikenan wal istighfari da eh, wal istighfari da yin istighfarin ka fata jallallahu zatu sai zati ta bayyana gare shi sai ma'arifa ta faru bi kamaliha da cikarta fi salati ala nabi fi salatin lahi cikin salatin Allah ala sayyidina Muhammad abu sa annabi Muhammad daga shiga salatin na ai shikenan Allahumma salli yanzu eh, shikenan sai ma'arifa ta faru a ciki fa wahadal insani sai dan adam ya kadaita Allah bila ilaha illallah shikenan sai ya kadaita Allah bila ilaha illallah faji ila kalifatan sai aka sarauta shi aka sanya shi kaliman Allah ne fi jawharatul kamali a cikin jawharar kamali fanta hatul wazifa shikenan wazifa ta tsare wazifa Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi duk da ya takalli tahalli tajalli abinda ake niyya kenan to sai dai jawa- eh, wazifa kuma bayan la ilaha illallah ta ƙara wani abu wai ma'ana yanzu kuma an sarauta ka ne kyautar da aka baka ka fito da ita kenan inda bayan kuma la ilaha illallah ta daɗa fitowa da wani ilimi akan ma- ga- na manzon Allah na daban shine jawharatul samari wa bi ta'ammulil auradi da lura da wurdanmu ka ka kula da su a tijaniyat na tijaniya ta tahaqqaqu za ka sakankance ka haƙiƙance kaunaha cewa ita ɗariƙan wurdan nan namu a azamal auradi ita ce mafi girman wurdai wa afdalaha mafificinta qala al-allamatu malami mai yawan sani alhafizu mahaddacin hadisi ibn hajarin askalani wanda ya sharhin bukhari ya faɗa fi fatawi a cikin fatawoyinsa ma na su ga abin da ya faɗa wa auradu sufiyati ya zo kafin shehu tijani ba wai zai magana wuridan mu bane zai magana wuridan ma sufaye gaba daya ba mu mun shiga wa shi ya zo a karni na bakwai karni ɗaya suka yi da ɗan taimiya sai dai ya ji shi ilimi da hankali da kula da komai saboda shi duk malamai sun yabi iliminsa ikon Allah shi kaɗai na za a ga iliminsa da sufayen da wanda ba sufayen ba duk suna taɓa kuma ya ya- ya yi daidai tunda ya faɗi abin da baka da yadda za a ka iya mai inkari Ya- ya- yana da adalci kwarai da gaske askalani fi fatawi a cikin fatawarsa ma na su ga abin da alƙalani- askalani ya ce wanda ya sharhin bukari ba da yanzu wanda ya sharhin bukari ba su ne baban sunna ba wani gaja wanda ko hadisi no bai haddace ba bare ya san fasara sama ya zo ya ce ma wai kai dan bid'a ne a shi ne dan sunna kuma ga su askalani gangariya ga sun faɗi abu kallon sa ma za ka yi to askalani yake cewa wa auradu sufiyati wurdan sufaye allati ya qara'una ha wanda suke karanta ta ba'da salawatu bayan salloli ala hasbi adatihim absa gwargwadon al'adarsu wa'insu bayan kowace sallah wa'insu kuma su ce da bayan asuba da bayan la'asar wa'insu ce ba cikin dare wa'insu ce kaza kaza yanda al'adarsu dai ta ba su fi sulukin cikin tafiyar su zuwa ga Allah laha aslun tana da asali asilun kafaffe kuma wanda ba wanda ya fi jijjiga shi tana da kafaffen asali ba wani malami ko me ya haddace da zai zo ya ce wai zai jijjiga shi karya yake sai dai in jahili ne to tana da asali kafafe faƙarra wal baihaqi askalani yace imamul baihaqi ai hadisi ya kawo shi za su kawo baihaqi ya rawaito an anas daga anas radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda ga Anas, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ƙala ya ce, la'an azkurallaha na ambaci Allah ma'a ƙaumin tare da mutane ba'a da salatul fajiri bayan na yi sallah asuba ila ɗulu ishamsu har rana ta fito na yi ta zikiri ne ta zikiri tare da mutane a wazifa kenan kaga masu wazifa asuba su ma sun samu lokacin su ko kuma masu wurdin safe wurdin safe da an faɗa to manzo Allah yace na zauna tunda wurdi kai kaɗai za ka yi duk dai ya shiga amma wazifa kuma za ku yi abu to na zauna na yi wazifa na yi zikiri ma'a ƙaumin tare da mutane ba'a da salatul fajiri bayan sallar asir shi dan shirme ga yake waye zai kakaro wani abu bayan manzon Allah kawai a ba mutane abu su shiga wani waje su kewaye su dinga yi sai ga abin da manzon Allah ya ce sallah ya zauna ya zikiri da mutane in ya zikiri da mutane ai dai zikiri zai faɗa ko a karanta wata ayoyin qur'ani ko ai ta la ilaha illallah ko ai ta alhamdulillah gashi tare da mutane ai dole a kewaye ko ko kowa zaman da ya ga dama zai yi dole ai zaman ladabi dole ai kaza kaza kaza to na zona ne zikirin nan tare da mutane ba da salatul fajr bayan sallar asuba ila tsallo ishan sa har rana ta fito a habbu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni minar duniya wa mafiya da duniya da abin da yake cikin ta dan haka daga bayan sallar asuba har rana ta fito ba a son kowa azi ko menene kai ko karatun qur'ani ma ba a son sa a wannan waje zikiri za ka ta yi la ilaha illallah ko istighfari ko menene hmm? ka yi karatukan ka shauran lokuta ko ba a ce to akwai abin da ya fi qur'ani ne ah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hana karanta qur'ani a ruku'u ko a sujada ah an hana karanta qur'ani a ruku'u ko a sujada to eh, sai dai a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to eh, in dai irin wannan eh, faɗar karatu na banza ne ai sai a ce to yanzu manzo Allah ya dora subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akan karatun qur'ani man kala da qur'ani aka dauko sharrin da aka shigo ƙasar mu shi maki ko ɗan sharri da fara ce da shi to me za a yi a iya kwacewa masu ridai masu zikiri zikirin da suke da safe da zikirin da suke da yamma sai aka sa wa'azi duk bayan asuba wannan shine dalili da aka sa wa'azi bayan asuba duk yan kungiya za ka ga kowa da asuba ta yi sai a hau wa'azi wai dan ka ai wurdin matsayin wannan wurdin ne kaga dai ga abin da manzo Allah yake shi ya zauna ta zikiri ba wani wanda zai rawaito ma cewa manzo Allah yayi wa'azi bayan asuba ba in dai ba kuma wani kurewa ce ko hanyar yaki ko kaza ko wani abu ya faru ba ya faɗa amma dai in ya gama sallah dai zai dawo wani waje ya zauna ya tankwashe kafa sai ta zikir ya ta zikiransa har sai rana ta fito sannan ya tashi ya raka a biyu sannan kuma ya juyo ya sassa hannunsa a ruwa yan madina kowa ya kawo kokonsa da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sassa hannunsa tun mun karanta wannan sallallahu alaihi wasallama sannan ya abu to amma me za a yi a kashe zikirin nan da za a iya to aka kawo wa'azi to kuma sun yi nasara sun yi nasara don yau ha'yan ɗariƙan ma gagagagagaga shi kenan sun kama wa'azin bayan asuba sun manta da ga abin da shi ne sunna sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan asuba a yau dai kai zikirai wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sun yi nasara to kuma har abin kuma su sun kawo wa'azi da komai wa'azi aka kawo to ka kuma abin ya daɗa rikicewa kuma yanzu kuma kowane ɗan kira'a ya ya faro kira'a ba da an yi sallah za ta an gaggara za su ɗauki an hau koya tajwidi an hau koya tajwidi ko ina sai ka gani da an yi asuwa wannan duk sharri ne da ya shigo musulunci mutum yana ganin alheri yake bai san sharrin da yake ba wannan lokacin wani irin lokaci ne na hadaratul kudusi zikiri ake me qur'ani ne Qur'ani cewa yake ka yi zikirin, wa zukurullah zikiran kasira, wannan aya ce ta Qur'ani ko? Ma'ana ka ambaci Allah ambato mai yawa. To, yanzu dan kakon kana cewa ka ambaci Allah ambato mai yawa, to ka yi ne? To, yanzu gashi ka zo ka zauna kana la ilaha illallah la ilaha illallah, waye mu magana Qur'ani a cikin ku? Ai abin da wannan karatuka duk so suke su kai ka kan abun, ka aikata. To yanzu ga aikatawa. Ga aikatawa. To, duniya tana nan ta ɓaci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƙarshen zamani sunna za a ce mata bid'a bid'a za a ce mata sunna to mun zo daga a ɗau wa'azi bayan asuba shikenan sai a ɗau tajwidi to tajwidi to ka bi kana sani ba zai ma amfani a wannan lokacin ba ba lokacin sa komai yana da lokaci komai yana da lokaci lallai ba za a ce haram bai kaza kaza kaza amma duk mai wuridin su baye a hannunsa wannan ba lokacin hayaniya ba ne lokaci ne na aljanna hazaratul qudus ne da rabon arziki da kaza da kaza da kaza wannan zikiri za ka yi ta kaji har rana ta fito in za ka iya zama ko kai dan abin da ya same ka amma za ka iya har rana ta fito kai ta zikirinka a wannan lokaci ga yini gaba ɗaya nan kai ta qur'ani kuma ko kai ta tajwidin ga yini gaba ɗaya nan ko kai ta wa'azin kuma ga yini ga baki ɗaya nan to ka ka ji ke to wannan ya daga cikin sharrin da aka kawo sai ka zaci wani abu ne na burgewa na baka san kwanan an zare ma gwal din ba da wani kuma zai zo ya ce yanzu lokacin da zaka yi wuri ka wato wani abu ya fi qur'ani kuma qur'anin ka kaga kaga ya za a yi sai dai kawai in ka sani kai shi kawai saboda abu ya riga ya rikice sun yi shafi sun yi nasara din sun kwace wa mutum mutane wani abu ah ba mun taɓa zuwa wani gari ba wai ɗan shehin wanda shine kalifan shehu shine kalifan shehin garin ga shi ana wazifa amma yana can kofar masallacin ko zama ba za ka iya yi ba sai kofar masallacin muka fito ana wazifa ga ba ko ga wani ne amma shi ga can kofar gidansa ya kunna janareto wai yana koyar tajwidi ba ruwansa da wazifa da wani kuma zai ce ya zama shehi yana ba sai kuma bakin ciki ya taso ya wayo ya kwace mana gadon gidanmu kaza kaza kaji ko sallallahu alaihi wasallam ito wala an azkura Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ambaci Allah ma'a qaumin tare da mutane ba'ada salatul asr bayan sallar asr ila an tagiba shamsu har rana ta fadi ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni minar duniya daga duniya wa ma fi hada abin da yake ciki ma ƙaunin a'a mun yi na salatul fajr ne wannan haka ne ila an ta giba shamsu har rana ta faɗi a habu ila shi fi soyuwa gare ni wa ma fiha to haga wannan ma masu wazifa sun samu da asar ma suna da abunsu da kuma zikirin juma'a duk ya faru zikirin juma'a duk ya faru amma dai sai ku gane abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu da magaruba yake wazifa sa shi ma akwai hadisin sa wa shay'in min ad-dulja dan dukun dare kada to akwai wannan sannan wannan an ɗauke shi akan wuridin safe wuridin yamma wa sabbihuhu bukuratan wa asila wuridin ko kayi kaɗan a cikin lokacin ma yayi ba sai ko rana ta faɗi ba to to to wannan kenan imam al-baihaqi ya fitar da shi a sunan al-kubra na baihaqi warawa abu dawuda abu dawuda ya rawaito an daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi wannan askalani yake ka wannan hujja fa kaga bawon Allah shi yana ba su askalani ya faɗa kuma mun siyo mun siyo wani littafi a maka a sihatu charbi shi mai littafin ɗan riyad ne wai yayi ne akan zai kashe charbi to duk wanda ya duba littafin nan zai je ya sai charbi ma wallahi alazim dan mu wa mutum sanin ma charbi yana da hadisi ba ma sai nan ma muka duba wai akwai hadisi a shirin naura ne manzo Allah ya bar charbi sai dai hadisin rabauna ne yau kuma ai ta ba mu hanya sai da ake neman koran raunan ne a ɗari rike mai hujja yana neman mai san kuka yana neman kashin tumaki ba zai ka ce a'a akwai na doki ma duk da baki da to a cikin har yake kawowa cewa askalani ma yana da sharbinsa da yake ja a cikin alkyabbarsa da yawa ma in ya faɗi zai ɗauka bai so da ya fito da shi amma to amma fa kaddan kun ji an ce wannan bujimi na sunnan manzon Allah sallallahu yana ja to kuma ku ɗauka abu ne dai da ya zai da shi al'ada kajo shi zai nuna askalani al'ada kowa ne ne abin ya kai rashin kuya wallahi duk da ka duba littafin nan zaka je ka sai can saboda abubuwan da ya kawo ba za ka taba sanin da waɗanda suke ja da waɗanda in dai waɗannan ba akan gaskiya suke to waye akan gaskiya za ka ga yanzu askalanin nan fatuhul bari kowa ka shiga ɗakin sa babban burin sa dai in yana karanta hadisi ka ga fatihul bari sharhin askalani sharhin bukhari na askalani a ciki shi yayi duniya ta karba duk gaba ki da amma ka ji abin da yake faɗa to wala haka kalla don yanzu ya ce dan bid'a sai ka ce na'am kaza ko ta wani shehin da an ce ragajam ki ce takwara wannan arifi ne ya huta kana da san mazar ta haushi a shi ko ya fi koma abin ya huta ce takwara a shi kai ma sunan ka haka takwara to ai da biya ya ce wa dan bid'a ka ce takwara ka afirka ce takwara ai ka abu da ba ma faɗa ma ba kawai to ya za a yi warawa abu dawuda abu dawuda ya rawaito warawa abu dawuda abu dawuda ya rawaito an daga manzon Allah annahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an aqauda in zauna can ya faɗi la'an askura ko in yi zikiri to zikirin ma zai iya zama a tsaye ko a tafe ko ku abu to yanzu sai an zauna an shiga to manzo Allah yanzu bari ya gaya ma ma zama akwai zancen halka ma duk yana nan ko ne akwai hadisi la'an aqauda an zauna ma a kaumin tare da mutane yazkuruna Allah suna zikirin Allah zikirin sai aka ce wai duk inda kaji zikiri wai wa'azi ake faɗa dan haka ma Allah ya fito da shi kururu a cikin Qur'ani wanda zaki da lahum la ilaha illallah yastaghfiru da ka ya sakbiru yanda ka leka masallacin su yan kungiya din ka ce la ilaha illallah ai ka zo ka no ba ko ai na da tare ko jahilin ba jahilin ba jinu ko sai aka fito da zikirin ma kuru kuru kuru kuru a zati da ne yake gaya mana a masallaci yake cewa shewa adamu azar ya taɓa gaya musu wani zamani zai zo duk in kuka yi zikiri za a ce ku kafirai ne ku kaza ne yake sannan ma ba a so ma wa'annan magana ba shi adam ya gaya mana yake sai ga Allah ya samu lokacin ba ba da a masallaci da da dila ne yake gaya mana da karatu ya ka abu to kaji in zauna ta ma a tsaunin tare da mutane su kuma Allah suna ambaton Allah min salatul gadati daga sallar safe hatta ta dalo a shamsu har rana ta fito a habbu ilayya shi ya fi soyuwa gare ni min an a atika in yanta arba'atan bayi hudu min waladi Isma'ila kuma ya'yan annabi Isma'ila bayi ma'ana laraba ne na gidi kaga dan an canta ko ba wanda ba laraba ba wani abu amma balarabe ya ga a ce kuma bawon ma balarabe kuma laraban ma dan annabi isma'ila ma asalin larabcin ma duk gaba ɗaya kaburburan su duk yana nan a filin ka'aba din nan inda ake dawa filin nan din nan ne kaburburan su yake yayan annabi isma'ila har shi ma da uwarsa duk kabarin su yana nan a nan ɗan kangon nan na ka'aba hijiri abu din nan wal an aquda in zauna ma'a ƙaumin tare da mutane ya Allah suna ambatan Allah min salatul asr daga sallar la'asar ila an ta garuba shamsu har rana ta faɗi a habbu ilayya manzalla ya ce shi ya fi soyuwa gare ni min an a tika arba'atan yan ta bayi guda hudu shi ma daga 'ya'yan annabi isma'ilu to warawa abu nu'aymi abu nu'aymi ya rawaito annahu sallallahu alaihi wasallama qala manzalla sallallahu alaihi wasallama ya ce majalisu zikiri mazaunan zikiri ta tanazzalu alaihim sakinatu nutsuwa za ta saukan musu za ka ga wato kwarjini da ma'arifa da haiba ya lullube su masu zikiri wata huffu bihim almala'ikatu mala'iku za ta kewaye su wata shahumur rahmatu rahama za ta lullube su wa yazkuruhumullahu yanda suke ambatan Allah haka Allah ya ce ke canke ambatan su amma an ce aikin banza ne bid'a ce ba su da sada wanda da abu kaza kaza iko Allah yana ce yana ta ambatan to ka tsaya ka faɗa da wannan ma ai ka bata ka bata hankali ba dan dai tsoron kan rauna ya fi ba ya rasu wani alheri to kaji to yanzu wannan zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ga nau'in sa kawai masu yi ko ne suka yi ba warawa ahmadu imamu ahmad ya fita wa muslimu da muslimu annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah kala ya ce la ya ka'udu qaumun mutane ba su zauna ba yaskuruna Allah suna ambatan Allah illa habbatumul mala'ikatu sai mala'iku ta kewaye su wa gashiyatumur rahmatu rahma Allah ta lullube su wa nazalat alaihim sakinatu nusuwa ta sauka a cikin zuciyarsu sai ma'arifa ta sauka in da nusuwa wa zakarahumullahu sai Allah ya ambace su fi man inda hu a wanda suke tare da shi dan hadratul qudus kuma sai Allah ya ambace shi su a wajen muslim ya fitar da shi to wani askalani da ya kawo shehu ya ce wa iza sabata idan aka ce askalani ya iya faɗa wannan magana wa'annan hujjoji sun abu anna limaya a taduhu sufiyatu cewa abin da sufaye suka saba da shi ministi ma'ihin haɗuwarsu alal azkari a bisa zikiransu wal aurat da wuridansu asalan yana da asali asilin ma kafafe sahihan ingantacce mina sunnati daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ma zakarna shine duk abin da muka faɗa dinna ala atiraza ashe ba wanda zai iya musu musu alaihim fi zalika ba wanda zai iya cewa dan me zafi wai sai zai faɗa ko ya zai ce musu yan bid'a ko mushrikai ko kowaye shi ya zama shi kuma jahili ne kuma an mamaki ba zai taba kawo ma wani nasi manzo Allah ya hana ba to su ga nasu an ce ko wanda yake ganawa shi ake dora a wanda yake babu amma kuma ka hujja babu duk ga baki da summa in summa in kana hunaka sannan idan akwai manya ta'azza wanda zai cutu bi jaharihin da bayyana wasu ka musallin kamar in a masallaci ne za su yi wannan zikirin nasu kuma ya zamanto lokacin da wani zai zo ya sallah ne ko abu ka musallin kamar mai sallah au na'imin ko mai bacci kasu ta yi cikin dare su ta kwada zikiri yanda mai bacci zai ji haushin su ko ya ce kaza ko mutan gari za su ji haushi ko ku akwai mai sallah a cikin abu to ni dubal israru to a wannan lokacin sai a ce su rufa masu zikiri ba a ka duba alhamdulillah duk lokacin da muke wuri dama wurin safan ma sai aka ce ya ce a rufa za a yi don ka ko wani yana son bacci da an idar da sallah asuba ko da abu ko wani yana sallah asuba kuma ya zo yin sallah asuba din ko sai aka abu haka wurudin yamma din ma shi ma a sarki ake yi sai dai bayan magariba kuma za mu yi wazifar mu ita kuma a kuɗe za a ga a zawiyoyin mu ne da masallatan mu mai sallah yana can waje ɗaya mu ko muna abu to in akwai wanda zai ji abu shi kenan amma in mu muka zo muka gina namu don haka yan ɗariƙa su dinga gina kayansu ba su dinga zuwa suna samun na mutane suna shiga ana tarjima ba wannan ba su burge ba ba burgewa ba ne mu ba ba ba wacan masallatai muke ko na masalla shehu tijani abul abbas sai da ya samu zawiyarsa ya gina sannan ya so mai wazifa a cikin zawiya kofar gidansa yake ga masjidin zaitunu ga kaza yana da ƙarfin sarki ma almajirinsa ne amma zai taka kowa ka kowa ya je ka kowa ya je wani bawan Allah daga cikin shehunan mu zawiya sakatuwa yace a gagaraga a mai da ita masallacin juma'a yace ku ban min ita a zawiya ku tafi masallacin juma'a wayansu saboda yanzu in kuka mai da ita ta jama'a haka ba kowa zuwa zai yi abin da ya ga dama ko ba ku da dama ku ce ya fita ha? amma in tana zawiya kuwa zai shigo ya zo ya ce muku zai yi wani abu hmm? so ba wai burgewa bane mu je mu ta kwacen zawiyoyi ko ko sai kaza kaza ko kuwa ku ɗan ɗariƙan mu ɗan ɗariƙan Allah ya tabbatar da mu akai Allah ya kashe mu akai Allah ya buɗa mana muna da kuɗin da za mu gina zawiya da za mu yi amma ba za mu ba sai dai mu je a yi ta rigima wani ya gina a yi ta kokawa da mu waye gaya ma in kayi ma za ta karɓu wazifan mu ba da gwalgwalo ba ce da a kowane masallaci a gina da haram da waye ka zo kai ta ce za ta yi wazifar shauti jani wazifa wazifa ba da gwalgwalo ba ce ba haka ba ne to to bare haka kawai ka je gamu da kuɗin gamu da kaza ba za ka ga mun gina ba dai mu ta rigingimin na mutane kaza kaza to wannan duk ba haka ba ne shehu tijjani da kansa ya gina masallacinsa da kansa ya gina masallacinsa to kyau duk ɗan ɗariƙa an Allah ya buɗa musu kowa ya gina su gina zawiyarsu da kansu in Allah ko Allah ya kawo musu wanda ya ce za to fa kai mu ɗan ɗariƙa ne sunan ta zawiya irin yadda zawiya gidan manzon Allah take haka zani masallaci ne wajen zikiri ne wajen harkokinmu ne wajen kaza kaza to yanda muka ga dama don kuna in suna cikin zawiya su za su zikirin su a shi kenan wai zai zo ya duk wanda ya zo shi ya kawo kansa ba wannan ake nufi ba to to sai su asirta wa illa in ba haka ba raja'u su koma lima ya amuruhum bihi ustazuhum ga abin da wato malamin su ya hore su da shi aljami'u wanda ya hada baina shari'atu wal haqiqati tsakanin shari'a da haqiqa lima marra saboda abin da ya shude annahu kaddabi shi shehi kamar likitan fala ya amuru baya horo illa bima ya rafihi sai abin da yake gani a cikin sa shifa'an waraka li illatul marid ga mara lafiya shehu tijani ya ce dai wa zin ta asarari to in ba in ka je misali yanzu ka zo wani gari kamar misali ka je Abuja masala a ce nan za ku wazifa to a ce kuma gonar ta hana salatu ga shikenan ka ce za ka yi rigima wazifa ba za mu alaji ka ka dariya ne kai dama so ka ce ce an a'a yanda gonar ta ko yanzu irin kasashen turai su kwata-kwata ba za a yi kiran sallah a lasika ba ko ba za a yi kaza ka shi kenan yi shi kenan yi shehinmu shehu malam dan dada kano kwarin zage zawiya ce da shi da masallaci ana sallah ana tafsiri ana ilimi ana shekara da shekaru kawai wani shekani dan kungiya ya zo ya faso kofar ɗakinsa ɗaki kawai ya faso ta kusa zawiyar kawai ya kofa ya komai wai ya zama masallaci ya je ya kawo kangama kangaman lasikoki ya sa shi zai yi kiran sallah shi zai yi iqama shi ne liman shi ne mamu shi ne mai wa'azi shi ne mai jin wa'azi ba kowa sai shi ba kowa sai shi sai ana tafsiri ya zo ya bude lasika sai ana kaza abu yayi tun je mala yana cewa kyale shi har dai aka kai wajen police station a kai wa DPO DPO ya zo ya duba ya ga duk komai ya gane dai wannan dai shaidani ne kawai dan kaza kaza ne to sai to kuma kuɗi aka bashi ya aka yi dai Allahu alam to sai ya faɗi wani abu kuma wata irin hikima ce kila ya karanci yan dariƙa sadi sai DPO ya ce to yanzu ni dai abin da na gani zan hana da ku zawiya da shi din zan hana ku aiki da lafika in dai ba sallar asuba ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha ba kawai sai malai ya ce na yadda an nuna maka din wani sa to ya zai haka ce na ce kafin koran bature ta zo da da lafi ka mike yana da fada na yadda shi dai jikin mai dan kungiya ya sauki ya abu da farko dai bai kamar bai nuna abu ba ai haka haka yau ba shikenan ba ba dama wa'azi shi malam yana tafsir za a zo a taru a cika dama an saba ba lafiya kaza kaza kaza to shi kuma wa'azi ba lafiya ai kuma wa'azi ya kare dama shi kadai ne a cikin daki wa'azi ya kare kai da ya taku ya taku sai zai ce a koma wajen da Allah a koma wajen jizuwa ya sulhu kowa ya cika wanda lasu mali ce wallahi ba za a cika ba muna nan IPO yayi daidai to wani ga muku har yanzu a kan abin yake har da malamin ya rasu ma ya kuma ta da magana dan Allah dan annabi dai a dawo da wasu ce wallahi ba za a dawo da ita ba a zauna dai haka a ga wanda wa'azinsa da karatunsa da waye dan lafiya aike da za a ce a rufe lasiwoki da kaga wa a biya duk an daina wa a biya duk ka- dama dai ake- a ɗau microphone ne to mu ba haka muke ba idan eh, lafiya kalau kana da sarari za ku za ku iya sa lasika da sarari da kuma kusa yi abinku eh? amma in ba za ku sa in ba sarari mutane za su dame za ku ce kun da mutane sun ce kun dame su kaza kaza ko hukuma haka take garin da kuka zo ka tara irin gari da shi kenan ba shehu tijani ya ce dole sai an yi wannan ba wasu shi kenan ku yi ɗan iya naku a zawiyoyin ku ku ɗan yi za- an yi zamanin ma da aka hana wazifan ma gaba ɗaya to shiga ɗaki kai hazan da Allah ya kashe wanda ya hana sannan kuma ga wani aikin Allah gaba da ba wai mu da yawa abubuwa sun shiga cikin ɗariƙar tamu ma duk gaba daya faɗa kan zawiyoyi haka kawai mutane su gina zawiyar masallatansu da kaza kaza mu taso ga mu yan eh, yan abu sai mun yi wazifa shehu tijjani sai mu waye ce ai ta faɗa wallahi ba mu da gaskiya a ciki za kaza kaza in kana so jinanaka ka yi a ciki da yawa akwai batijanan da yana da kuɗin da ba ba wannan masallacin da yake faɗa a kansu zai iya ginin sa goma amma ya ɓoye a cikin eh, eh, taskarsa sai dai in wani ya gina a zo a yi ta rigima ba dole mu zama ba mu da mutunci ba hmm? dole mu zama ba mu da wani haiba ba mu da kwarjini ga baki da amma lokacin da yanzu ba wai ba- ba wai Kano kaɗai ba ma yanzu wani ya ce ya shiga Kano ya ce zai wa ko Khalifa eh, eh, iskanci akan masallaci ne gashi nan ya gina kangama kangama zawiyoyin shehu tijjani in dan kungiyar ma ya zo ya iskance dan gina shi sai zo ya gina wanda ya fi haka da za a ci gaba zai kuma makiwa ya gina Hmm? to haka ake so ba wai ka zo kana ta gini akan masallaci ko a ta rigima akan masallaci mu ba yan wannan bane duk da baki da duk ba ma wannan kowa ya addu'a Allah ya hore mana kuma mu dinga hidima cikin dariƙa mu dariƙa ta zama mai daraja a wajen mu kaza kaza to na ga wani kuma ya kera masallaci ya yi komai ita kuma ba za a yi wazifa a cikin masallacin ba kuma ba ta ji hanyar sai dai a koma can waje ɗaya a yi a ita ba addini la ilaha illallah to wallahi mi hattara mu dinga jin kashifin ilbas din nan abin da shehu yake gaya mana mu rike sosai mi hattara kwarai da gaske har cikin dari ga an shigo da abubuwa mun kan mutum ya je ya ta faɗa akan abin da ba ba haka bane to to to kaji ko to eh, ka ka- har so su koma kan abin da abu fala ya muru illa bima ya rafi ya shifa shi likita bai horo sai da abin da ya ga warkewa a cikin sa li illatul marasami da illar rashin lafiya din nan wali zalika dan haka tajidu ba abahum zaka ga ba'arin sufaye ya tarul jahara shi sai ya ce almajiransa dole sai sun bayyana akwai ɗariƙar da sai sun bayyana yan ɗariƙa wannan fa mala shehunan ɗariƙa ake faɗa zai ce dole sai sun bayyana jihara lidafil waswas lidafil wasawisi dan ture kokwanto ka rasa ma ko nawa kai da rage ganin wazifa ta fi karfi a cikin wurdanmu sau da yana magana a kanta sai da yawa wani lokacin za ka zo kai wurdin ma haka gama baka san ma nawa kai ba Ha? ko ko ya kai cikakke ne ma a dinga kula kwarai da gaske amma dai wajen za ka ga Allah ya cika ta kwarai saboda gashi kana jin abin da to wurin ma ana so ka dinga dan faɗa dai kana da kafirin dan kunnen ka yana bayan da ya fito sarari ba a sirra sirri ne hmm? dan dai kakkai shiru wani za ka ga wazifan ma kun ya rufe bakinsa duk fata a rufe to me yake cewa da zuciya yake ko fata wanda wani ya zo ya tambaye mu yana wani ya ce ya alwalar zuciya sai ni wala ba taɓa sanin wata alwalar sirri ba in dai ba alwalar ruwa ba sai alwalar taimama muka to kila ko wazifa ma akwai ta sirri ta zuciya babu yanwa babu mutum da ya dinga dan buɗe baki yana dan ba ba kuma a ta ta ta ta duk ba irin wannan ba sai mun gyara kanmu fa ba wanda ya zo ya mu- mu jira sai wani ya zo ya gyara mu ba to ya gani to eh, saboda ture wasu wasi a rabi'ati maraka wal kaifiyati da kai- kaifiyoyin nan na annasiyati ta san rai wanda san ranka ne ya tu- san ranka ne ya dinga nuna ma kai kaza da ka kana abu ka tambayi kanka shi wannan abin da nake yi karatu ne ne ko ko abu ne na hankali ko ko abu ne na san rai don ga ba abu ne na hankali ba abu ne na karatu na san rai to yi wa kanka faɗa da kanka ba abu ba da yawa san ranka ne zai jawo ma wani abu wa iqazul qulubi da ta- warkar tasar da zukata ta sadda algafi da tarafkananniya kamar yadda sai na umar ya faɗa ko wa izharil amalil kamilati da bayyana aiki cikakke na Allah wa ba'dhum ba'dhum sufaye kuma yaktarul israr za ga ya zabi asarta zikirai a ɗariƙarsa li mujahadatin nan su dan yaki da zuciyarsa wata alimi hada sanar da ita turuka da ikilasi hanyayi dan Allah ya za ga mai sanya kwarara din can so ike wani yaji to kuma ai hadar ya ta shiga so ike wani yaji bari dai wayan su ji su san mu yan ɗariƙa ne ko muna faɗa abu kaza ai hadar ya ta shiga kaza kaza kaza ko muna faɗa ne dan suwa na mutum bari mu cusa wa suwa ne duk abin ya wuce haka wani kuma sai ce a asirta dan nan zai dandake zuciya ikilafi ya faru wa isariha da zabanta alkumula huya wa qad warada hadisi yazo anna umar radiyallahu anhu sayyidina umar kana yajharu shi yana bayyanawa wa abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar kana yasiru shi yana asirtawa fasa alahu man nabi sai manzo Allah ya tambayi kowanne dan me yake fa ajaba kullun bi nahwi ma zakartuhu kowannen su ya bada amsa ga irin wannan abin da muka faɗa dinnan ba a karra kuma sai tabbatar da su ita da sayyidina abubakar yayi ƙasa kaɗan sayyidina umar sai kuma a sayyidina umar yayi ƙasa kaɗan sayyidina abubakar sai kuma kaɗan ɗago kaɗan wal akazu karɓan zikirai an an masha'ikin daga shehunnai muta'addidina masu yawa yaktalifu ya saba yaktalifu halu hali ya saba fihi cikinsa baina man yuridu tabarruku akwai wanda shi ɗariƙarsa neman albarka kawai yake bari dai mu ina san albarka kaza kaza to wannan ba ba laifi ya kasu ɗariƙoƙi da yawa a hannunsa amma banda ta tijjaniya mai ita ce ba a haɗa da wata ko neman albarka kake to ce ka haɗa su sha'azaliya Allah ya dada su su na kashabandiya su rufa'iyya su qadiriyya su Allah ya dada su dukkan su na Allah ne to sai ka samu albarka na za ka kayi ta buga aiki da kaza da kaza to wannan ba laifi hali ya bayyana baina man yuridu tabarruku shine neman albarka ne wa baina man yuridu tarbiyatu amma ne neman tarbiya kuma wasu luku da haduwa hanya Allah yake so ya sani a'a wannan sai dai ya lazanci dariƙa ɗaya wanda ya san tana iya kaiwa to sai dai ya lazance ta ya dinga yi to wannan hasho dan fodo yayi magana akan haka duk wanda yazo ya ce masa albarka yake nema sai shi dan fodiyo ya bashi kadiriya duk wanda yazo ya ce masa tarbiya yake nema sai shi dan fodiyo ya bashi shazaliya ita ce yake da tarbiya a kanta ita ko wannan yana da albarka wurdai da zikiri da ya samu komai da su da abdulkadir jilani amma kuma tarbiya har wannan jazabar da ta yi da kaza da shazaliya ya samu duk gaba da to za ga makiya suna kutsawa mutum ya ce shi ba kadire ne amma kuma yana bada tijjaniya baka bada komai ba ka bada banza kuma ka halaka me ita ya hana lalle ma'ul ainaini ya ce a yi amma magana shehu tijjani za mu ko ta ma'ul ainaini tarika ta ma'ul ainaini ce ko kuwa Allah ya dada shi ko dan ma'ul ainaini ya faɗa mu a ruwan abinda manzo Allah ya gaya wa shehu tijjani shehu tijjani ma yadda manzo Allah ya ce ya zubar da na hannayensa gaba daya ya abu to kan wani ya ce zai karbi ɗariƙar tijjani ya ce zai haɗa da wata ɗariƙa waccan ba za ta yi ɗaukan sa kuma bai amfani da wannan ba ko yana ganin ya san wani abu bai san komai ba haɗari yana nan zai faru Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to wanda yake neman sanin Allah kuwa a to sai ya rike guda ɗaya kaf ya ta mujahada a ciki har kuma Allah ya sa ya suluki fal awwalu shi na farko mai son albarka ya akuzu amman sha'a zai karɓa daga wanda ya ga dama izla hajara dan shi ba wato tsarewa a gare shi ba cewa sai ɗaya kaza kaza shi albarka kawai gwagwagun gwagwagun ai wajen wancan kabari wali mai kaza ai wajen wancan kabari wali mai na mu shirya ma ji hana mu ai mun gode Allah ai mun gode mun gode Allah ji hana mu mun a cikin waje mun fuskanci fuska ɗaya nan da nan sai fata hiyya mun gode Allah da haka za ka ga duk inda suka saba da wannan gaba suke da ma'arifan ma sun zaci dai wa'annan dai a ta ga wani sabon kabari can ya bayyana ga wani ruwa can ya bulbulo ga wani kaza can ya bulbulo ga wani kaza can ya bulbulo ga sunaye a ta sa sunaye kala kala wane ne kaza kaza duk gashi nan to wannan duk duk rashin sanin sirrin ne yasa suke ta neman asrarai da waye to wai suna Allah ma kenan ko wai zuma ya sun zaci ma dari kan ma dai kawai asraru ne kawai dan duba ne ko dan wane ne kawai zai maka hotuna manyan waya shi kenan ya dau katon shari'a ai shehin dariƙa ne ma kuma da muridai da komai da komai komai bai sani ba ko dariƙan ma bai taɓa karɓa ba to duk su suke jawo wannan bala'ai da yake faruwa ya fa- su faɗa abubuwa su yi kaza kaza kuma wa'yansu shehun nan su ji tsoron Allah amma ba su tsoron Allah ba da sun zo sun ga wannan ko dan ya ba su kuɗi ko dan sai a kwaso ijazobi a maka masa dan dai kawai ya zama naka sarkin yakin ka kawai ya dinga ba ka abu wallahi hatsari ne wannan kwarai da gaske yan uwa mu ga kan mu gaskiya kullul haqq kar maki ya je shi zai gaya mana gaskiya mu dinga minkir ya zagi shehu ba wani shehu da ya zaga kai ya zaga ya zaga wallahi to ya gani mu dinga gaya kan mu gaskiya mu dinga kula abu ne mai daɗi mai sauki Mm, a mu dinga kula Mm. to fa alawallu shi na farko zai rika da wanda ya ga dama wa amma sani amma mai neman sanin Allah mai neman ta fa ya ta'ayyanu alaihi to ya hau kansa dole ya tsaya ala mazhabil qaumi a bisayen da hanyar waliye suka shimfiɗa asalimi na kubutattu min almahazuri daga abin tsoratarwa wallaumi da zargi hasharan Allah Allah ya tara mu tare da su fi zumratihim Allah ya tashe mu kiyama cikin lamarin su cikin taron su me suka ce Allah ya tadi'a to shi ne neman tarbiyya me neman shi suluki kar ya fara karɓar ɗariƙar kuwa illa bi man jazabahu haluhu sai ya ga wanda halinsa ya ya sa shi imani ya ji ya fusge shi cikin Allah an fa faɗi halin shehin da yanda shehin yake da yanda yake tarbiyyantarwa da yanda abu in kuma a zamanin yana nan ne ya je ya gan shi shehin da da kana ganin sa ka ji ya fusge ka cikin Allah ka je ba za ka iya wasu wasin sharrin ba ma a wajensa ba za ka iya san alherin ba ma da ka zo kusa da shi sarki kake so da kaza kake so to wannan sai karbi dabi'arsa zai iya control din zuciya ka kenan saboda zai iya control din zuciya ka kenan ah? to wa- a- kar ya bi illa bi man jazabahu sai wanda ya fuske shi haluhu halinsa halinsa cikin Allah yanda yake tafiya cikin Allah yanda yake zikiransa da yanda yake tsara abubuwansa ya fuske shi ba dama a biya rima ne a sha kiɗa ba ah? ba dama kawai dai ɗan hayaniya ne fantamawa ne kaza kaza kaza kai ba wasu ba wannan ba hmm? wanda halinsa ya ja ka cikin Allah ilaihi zuwa Allah kafaran kuma dole ka ji abun ma da zuciyarka ba ta iya ba kwata-kwata ka kaji Eh, mun je ya wuri ba da dewa kwanan ikon Allah akwai wanda wai yake son dan uwansa ya ya ya zo cikin lamarin Allah an yi abubuwa an yi abubuwa amma ikon Allah albarka shehu ran da muka ran da shi aka yi wazifa aka yi komai aka sai ya kira shi ya ce ya aka yi ne kana son ita yi a ce a bashi kaga yanzu wannan abinda ko da kusa da wajen ma sai ya zo wani eh, shehin mu ya rasu radiyallahu shehu malam isa wa ma to ana ta zuwa gaisuwa manya da waye da mu kawai sai shaidanu irin yan shaye-shaye ta abu sai zuwa suka kafa daba a kofar hanyar wajen su kallon motoci kawai wanda suke zuwa motocin da suke zuwa da kaza su irin wannan motocin kawai suke kallo da ba ai ka ai wane ya zo yau ko ta- wane kala kaza ai sai ga shehu eh, shehu Hamza gyaran ya wani shehu ne kwarjini da faila da kaza kaza mota ta zo ta yi abu ya faki aka buɗe kofa ya zuro kafa da sanda ya kallo wajen ai dukkan su ga su a gabansa a tsugune dukkan su ga su a tsugune a gabansa ya fito aka raka shi ya shiga ciki suka ga kai yaushe shi ya zo yaushe shi ya zo kai wannan shehi ne ka ji duk shehin nan da yaushe shi ya zo shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa an tambaye su waye wanda yake man yazaru zikira Allah wanda da an ambace su a tuna Allah ko ambace Allah ta an gansu yanzu yanzu zaka ji ka zama na Allah ka ambaci Allah ka yi kaza kaza to wannan shine shine man izaru zikira Allah wanda da an gansu ambaci Allah to kuma wannan magana isin tana nan a hannun Allah ba wai iya ado ne ko rashin iya ado ko iya makirci ko rashin iya makirci ba Allah ya mana Allah ya samu ciki amma da Allah ya yi kakka damu ba kakka ya sai kayi wani abu mm mm wannan din ne wannan din ne mayan karfe mayan karfe ne da ya zo zai ja karfe amma wanda ba mayan karfe bane komai kyansa komai ba sa- ko reza ba zai ja ba ba zai ba zai ja mayan karfe mayan karfe ne kakka damu to in kaga irin wa- irin wannan je ka zuciya ka ta jawo cikin wannan dariƙa da abu to kaji mun gode Allah mun gode Allah da Allah ya sa duk waliya suka ce shehu tijani haka yake radiyallahu anhu mun gode Allah shi da kansa ya yi bishara sahibul faidati ido ba ta taɓa ganin shehu ba ta dawo cikin sa mai mai kirari yana cewa sabuwar kushewa duk wanda ya ganka sai ya tuna Allah sai ya tuna Allah to mun gode Allah to mu rike mu rike kar mutum ya shiga wata hayaniya daban ya rike faila da Allah ya bashi da sahibul faidati inda zamanin sa ne gashi nan yanzu akwai wakilansa akwai karantarwarsa akwai abubuwansa ba abin da ya bata shehu yana nan gangariya shikenan mutum ya bi ya samu abu ko a cikin muridansa da muridan shehu tijanin gaba daya wanda ya ga haka a wajensa to har yau jirgin sahibin sarrafi ne ya bi amma kai ya sa wasa to kaji to wannan kenan bi haisu in mahallat nasu ta inda kana ganin sa kai kanka ka narke a cikin sa libahir hali zalika shehu dan abu mai hasken wannan shehi mai dumautarwa almuhiki kuma wanda ko almuhaƙiƙi mai sanin Allah na haƙiƙa ko almuhiki wanda yake akan daidai shayin da yake akan daidai wanda yake akan daidai wata kallallahu wanda kana ganin sa ka ji ranka tawo fanta an shahawati ha daga shahawoyin daga shahawoyin ta a ce kun ga wani fa da fa shedani ne amma kaga yanzu ya zama na Allah daga zan wani ya zama na Allah kaza kaza duk mutum ya shiga tijani ai mun karanto sai ga sarka shehu tijani bare ga shafai laye ma'arifa ya kaga kuma ya zama na Allah wa iradati hada nufinta fahina izin to yayin nan ya ta'ayyanu in Allah ya nuna ma haka ya ya hau kanka al-istin sagu bi hadi ka rike shiryar wannan she ka rike shiryar sa ta kyau wa dukuli ka shiga ta hata jami'a awamirihi karkashin dukkan horansa mun gode Allah waye waye isa yace ya hada horansa da horan Shehu Ibrahim wa isa ya ce ya haɗa karantar wasu ta shehu ibrahim wa isa ya ce ya haɗa haskensa da na shehu ibrahim to mu rike mu rike mu rike har Allah ya kai muna shawowa daga nan ko ko mu rike wanda muka ga ya bi shehun dik dik dik hanya ko mu kowaye ba wai sai wani sai wani sai wani ba da mu ga ya rike to mu rike to wana wa jami'a awamiri dukan hore-horensa saboda na Allah ne shari'a zai kawo ma da hakika da jarrabawa da shi kansa ya yi da kyau shehu ya ce tun da ne azkaru na ban bar zikirai na ba har yanzu yin su nake da akwai wa'in tsakari ma da na tsara addu'a tuqarribu ibrahim zid wa tahaqquqa Allah ka kusanta ibrahim a tsara ma hakikar sanin Allah shi bai ga yayi kamala ba abada shi bai ga abba radiyallahu ta'ala anhu zikiri ake yi da shi shauki duk wata ibada ko jifa ya je maka da mutuwar ji wajen jiwa da kuma amma sai ya je ya dafa wajen shi bai ga wai ya tsufa yanzu ya huta ba ko kaza kaza to kuma haka za ka ga duk mabiyansa Allah ya sa mu a ciki suna irin wannan kaga sun tsufa sun tsufa ya ci su huta kai da kanka magana da su huta amma su yanzu ne ma suka tsara yanka saboda sun ga abin da shehin su yake yi Allah ya sa mu a ciki to mu bin hane-hanensa wa rusumihi da abubuwan da ya rubuta ga su nan mun gode Allah ga shi nan yanzu abin da muke karanta a kenan abubuwan rubutun shehu muke karanta hatta ya sira har mutum ya zamanto kalmar yiti kamar matacce bai ne dai ligasil gaban mai wankansa yuqallibu kan ya juya ka yanda ya so ka zama haka a faila gaban sahibul failati kaza kaza kaza da yawa irin wayannan maganganun yara kanana wanda ba su san ma abin dariƙa ba shirme kaza suna ɗauka su ja mutane su hana su sakar su hana su kaza kaza su ta dora su akan ba irin wannan ake faɗa ba magana ɗariƙa ma ake shehunan ɗariƙan ma gabaki ɗaya tukun yanzu magana shehu tijani ma da sahibin sai ta ake ta ko si da abdulkadir ko abu ba shashannin shashatan mabiya ba wanda zai kafa kawai dan dan gwamnati ya kafa hadaransa dan kawai a ce yana da jama'a ba dan Allah ba bai san ma me ɗariƙa ba bai tarbiya ba ma to ba irin da ake cewa ka zama kamar matacce ka ka zama matacce a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanka wannan da shi a ɗariƙan ma akwai wa'yan suna nan suna hanawa a haka da shi a ɗariƙan ma amma gaban wa gaban shehu tijjani ko wakilin shehu tijjani wanda ya bi karantar wa shehu tijjani ko gaban shehu ibrahim sahibul faidati shi ma dan sahibul faidati ne shehu tijjani ba shi da kishiya amma shi ne shehu tijanin ma kansa sahibul faizati ne shi ma sahibul faizati ba shi da kisha shehu tijanin ma sahibul faizati ne ɗaya ne kawai ba wani abu da riga biyu ɗaya ne kawai da riga biyu to to ka zama abu to duk wanda ya karanci daga ya zama wakilin to ka bi shi wanda haka ta samu ka zama matacce a gaban a gaban su ga karantar wasu nan ga abubuwan su nan to duk ga baki da ko kalmayiti bayna yadai gasili kaifa yuqallibu zai juya shi yanda ya so fa in lam yajzubu halu sheki amma in halin wannan shehin bai ja shi ba bai ji zuciyarsa tana bai ji mayan karfen shehin nan yana jansa ba bai ji wani abu ba a ciki ko wani abu a ce to kar ya ji shi dan ba zai ba zai amfani ba kazalika to bare ma kuma ya haushi ne ma faɗa ne ma tsakanin su faɗa ne ma tsakanin su ko ko duk bai yi masa ba shi yana ganin wayayye ne washe zai iya shiga hanyar sufaye irin wannan ko kuma makiya sun bata ma kwakwalwa sun gaggaya ma maganganu yana inkarin waɗansu abubuwa na ɗariƙa to ya bari wannan ku je kawai wani abu ya bar wannan ko kazalika falyata harra in bai samu wancan ba ko bai ga wannan ba to ya kardado kowa ya ce shehi ne shi to ya kardado ga wani irin agogo da zai gane ya kardadan aura almashaiki waye ya fi kankan da kai da tsantseni waye ya fi gudun duniya a cikinsu wanda lamarin Allah ya sa a gaba gudun duniya da kaza kaza ba wanda da ya zo wajen sama ƙara son duniya zai ba to ya bi wannan kafin kuma Allah ya nuna masa wancan to ya bi wannan mashaiki wa a arafuhum mafi sanin su bi kawani ne shari'a ce da hukunce hukuncen shari'a dokokin shari'a wal haqiqat da dokokin haqiqa ba wai ya cika da shari'a kadai ba haqiqa ba ko haqiqa kadai ba kuma ko ya cika da su din akwai gudun duniya akwai kankan da kai ba girman kai ba kaza ba kaza kaza to in ya samu wannan ya dukulu ta hata isha ya shiga karkashin nunin sa wa rusumihi da abubuwan da ya rubuta mun gode Allah dukkan wannan ya kai shehu cikin wannan duk duk wannan ya hada su ga kankan da kai ga kankan da kai ba girman kai kowa zai ta'ammuli da kai duk an faɗi gaskiya haka kowa kowa kowa ya yi kazalika man zafira bi shaykhin haka wanda ya samu shaykhin da bil wasfil awwal mai sifa farko din nan mai sifa wasani to duk wanda ya samu mai sifa farko din nan ko mai sifa biyu din nan fa haramun alaihi haram ne gare shi inda hum wajen waliya an ya tuka hu ya bashi Allah ya zaka sai ka je ka wajen wa ka je ka nemi me haramun ne ya bashi aw yanta kila ila gairi ko ya tafi wajen waninsa wa in sawwalan lahu nafs ko ransa ta raya masa ya tafi za ga yanzu duk ma an cancanta suna ma da failan yan wane ne yan wane ne yan wane ne yan wane ne to bare ma kuma ya abu to ai hatara kwarai da gaske da ga ganin duk ma'arifa ta gudu duk wannan imanin ya gudu duk wannan failar ta gudu duk wannan fadar ilimin na failar di ya gudu baba to ai kana ka gudu shikenan shi wata ba zai iya daukan ka ba kuma ka bar wanda zai iya daukan ka wai saboda nafsu ko ransa ta nuna mar ya bashi an na gaira huwaninsa akmalu ai ya fi cika ai yanzu failar ba sakaci ne ko ko ai yanzu ji abun ma ya kare ko ko bashi kaza kaza ai gawa ne ya fi cika oh to fa innahu can ma inda ransa ta ce ya tafi mutumin da ya kasa bin sahibu sai su kuma zai zai bi duk da wannan abu da shefu ya zuba da wannan abu da shefu ya fitowa zai zai bi wancan din ma da ya je bi kar ya bujuru da yawa zai gajiya da bin sa kuma ya ga kai to ai gwara ma wancan din ma eh wannan kuma duk ya ce kaza ya ce kaza ya kaza min haƙƙi zalika kila ma ya gaji da haƙƙin wannan din ya kosa zalika shehu wannan da ya ji faturidun nafsu ransa tana so ne dama an tankula sahiba ta cire wannan mai abin ila batilin zuwa barna gairahu daga can ma ta nuna ma wani daga can ma ta nuna ma wani daga can ma shikenan dai kai ne ka barbarce to bare ma kuma yanzu zamanin baka ce ai da dawa ne ne shehi na amma sai muka yi fada kuka yi fada Allah ya sa dai ba doke doke amma sai muka yi fada har fa burgewa ake nan in dai shehi ne daga sai kai faɗa da shi kuma ai kai faɗa da Allah adali waliya sai dai dama kai da kanka yawa ka san shirme ne kawai sai to dole ai faɗa duk gaba ɗaya Allah ya kiyaye alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya haɗa mu da sahibul faidati wallahi ba marun baya ba ba komai ba Muhammad Abdullahi Wuldu Sayyid ba duk kan mu faɗi namu faɗi na Muhammad Abdullahi Wuldu Sayyid ya ce duk wanda ya gaya ma wani shehi faɗi shehu Ibrahim karin jaye shi kuma ba wanda ya isa ya zo da abubuwan da sahibi to ashe ya zo sahibi da rasin kenan ba wanda ya sa kuma Muhammad Abdullahi wanda nemin aka ba da shi ya ce in kwa da shi na yi fito na fito da shi ya zo mu na yi fito na fito to muna kan wannan Allah ya ban mu da shi duniya Allah ya ban mu da shi lahira kuma sahibin faizatin ta sahibin faizati ba ta kowa ba mun- amma mun girmama kuma duk wani wanda yake da alaka da sahibin faizati bare sahabbansa da suka gan shi bare ƴaƴayensa bare almajiransa amma ba wanda isa ya ɗauke mu kuma daga kan shiryawar sahibin faizati kowa ya shi to da baki da to Allah ya ban mu a haka ya kashe mu a haka ya haɗa mu da shi barka Allah Fati. الحمد لله رب العالمين